أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أنواع مسلمي muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi wanda ya kaddara haɗuwanmu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 26 ga watan rabi'u sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 20 da watan 11 na shekara 2022 miladiya to ci gaba da darasinmu a wannan littafi mai albarka littafin risalatul ta abi zaidin al'irawani allah ƙara masa yarda littafi da yake karantar da mu ma'ana al'amura na addinin shari'a ta musulunci kuma wannan al'amura akan fahimtar mazhabar mu ta imam malik bin anis allah ƙara masa yarda wannan shine darasi na uku ko insha Allah har yanzu dai muna cikin babu matan tugubihi alsina ma'ana wannan babi yana karantar da mu tsantsar tauhidi ma'ana ta Allah subhanahu wata'ala aqidar da ya kamata a samu musulmi na kwarai ko musulma ta kwarai akai ma'ana abubuwan da ya kamata musulmi ya yi imani da su kuma ya aikata na aikatawa na nisanta kuma ya nisance su wannan shine abin da nan babu yake karantar da mu abin da ya kamata harshe ya furci zuciya kuma da kudurta za mu tashi ke cewa sun makhatamar risalata wani nazarata wani buwata bi muhammadin nabihi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin aƙidar da ake so musulmi na ƙwarai ko musulma ta ƙwarai ya kudurta ya furta kuma ya kudurta ya yarda ya imani yana daga cikin tauhidi shine ya sani cewa Allah subhanahu wata'ala khatamar risalata ya cika manzancinsa mana ya rufe manzanci kadda a nan gaba wani ya zo ɗan adam ya ce maka wai ga wani annabi ko ga wani manzo Allah ya aiko shi a'a yana daga cikin aƙida ta ahalus sunna wal jama'a ma'ana dalili daga alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aƙida ingantacciya da ake so musulmi namiji ko mace ya tsaya a kanta shine cewa babu wani manzo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowaye shi kowane iri ne duk mutumin da ya zo ce shi manzo ne annabi ne da gun Allah subhanahu wataala to makaryaci ne kuma in ya tsaya kauna a kida dan wuta ne kuma duk wanda ya bi shi shi ma haka hukuncin sa yake saboda haka babu wani annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wanzo bayan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya riga ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan aya cewa a yau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama na cika muku addininku babu wani sabon hukunci da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani sabon manzanci da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata ni'ima da ya kamata in muku Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku addinin musulunci shine addinin da kayi kokari ki kokari ka je wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi dan duk wanda ya kuskura ya je wa Allah ba tare da addinin musulunci ba to hakika ya sani ya kwafsa ya riga ya bata al'amuransa ya riga ya halaka da kansa babu wani addini da Allah zai karba banda musulunci saboda haka kuma Allah subhanahu wataala bai sabkar da wani addini ba a bayan kasa face musulunci duk addini a gun Allah subhanahu wataala gabaki ɗaya musulunci ne Allah haka ya faɗa inna dina inda lahi al'islam addini abun Allah shi ne addinin musulunci tun daga kakanmu annabi adam alaihissalatu wasalam har ya zuwa annabin ƙarshe manzan ƙarshe annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowane annabi da Allah aiko shi ne akan musulunci ne aiko shi kalmar la ilaha illallah ma'ana kalma ta kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai da bauta wannan shine addinin musulunci shine millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushriki shine addini tatacce addini na annabi ibrahim saboda haka shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya kira ahlul kitabi da suke kiran sunansu da wani addini daban sai jingina ma kansu wani addini ta a'a in har da gaske kuke kun yi imani da annabi ibrahim cewa shine abul bashar sani ma'ana baban mutane na biyu bayan annabi no alaihi salatu wassalam ko kuma abul bashar salis bayan annabi no shi na biyu su annabi ibrahim na uku kenan bayan annabi adam saboda haka annabi ibrahim bai yi wani addini ba face addinin musulunci haka kuma annabi ibrahim akan wannan addini na musulunci ya bar 'ya'yansa zuriyarsa ga baki daya har zuwa annabi yaqub wanda shi kane ga annabi ibrahim shi dan annabi ishaq ne annabi ishaq kuma dan annabi ibrahim shi kuma annabi yaqub shi kuma shine dan annabi ishaq saboda haka shi kuma annabi yaqub shine ake cewa isra'il mana mana isra'il shine bawan Allah da yaransu kenan saboda haka duk wata zuriya ta bani isra'il tana intima'i ne ga annabi yaqub shi kuma annabi yaqub dan annabi ishaq shi kuma annabi ishaq dan annabi ibrahim to saboda haka annabi ibrahim gabaki da abin da ya shi da addinin musulunci shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya dora jikansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan addinin annabi ibrahim shi ne millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin shi sa Allah ya kira ahli kitabe ce in har da gaske kuke kun yi imani da Allah to ku dawo ku zo ku rike addinin da annabi Ibrahim ne wani addini na annabi Ibrahim ne shine addinin musulunci kuma alama da take nuna cewa annabi Ibrahim addinin musulunci yayi ga alamomi ne nan masu yawa a guraben addinin musulunci kashe gindin Ka'aba gashi Allah subhanahu wataala ya faɗa mana alamomi da yawa wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wal isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim asalin ma shi ita ka'abar ma annabi ibrahim ne ya doko matarsa ya ajiye da ɗansa jariri annabi isma'il a wannan gurin dalilinsa kuma ya yi addu'a ya ce allah ka sanya fuskoki zukata suna son wannan guri su yi ƙoƙari su zo tun yana dajinsa ba komi saboda haka hatta shi kansa ruwan zanzam ɗin ta sanadiyarsu ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya alamomi ga sunan hatta safaya da marwa da ake yi dukkan alamomi ne na annabi ibrahim ma'ana na matarsa lokacin da take hawan wannan dutse ta gangara domin mi ta ga alamun mutanen da za su iya samun ruwan da za su sha abincin da za su ci shi ne allah su wata rike wannan alama ta sufa da marwa da take yi ta hau koma hau dutsen safa ta koma ta hau marwa haka kuma shi kanshi annabi ibrahim gashi shi wajen jiwon shaidan da ake cewa asalin shi ma menene alama ce ta annabi ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ajiye matarsa da ɗansa a wannan ungurmin daji matar ta ce ibrahim ibrahim bai amsa mata ba hassa uku ta ce allah ne umarce ka ajiye mu a nan kawai daga mata kai ta ce to shi kenan tun da allah umarce ka to allah ba zai torzarta da kawai shi kenan je ka a dajin allah ya ajiye matarsa da ɗansa bai san mi zai same su ba kura za ta cinye miye da sauransu shi ne shaidan yake binsa yanzu kawai kai haka nan ka bar iyalinka da waye da sauransu yana binsa yana zuga shi shi ne annabi ibrahim ya ɗauki duwatsu ya jefa masa yana jifansa kaga aka sanya allah subhanahu wataala sanya alama ta jifan shaidan ga safa da marwa alama ta matarsa ga shi kan shi ruwan zanzan din gabaki daya a lokacin da ɗansa jariri annabi ismail yana jariri ya bubbuga gurin sai allah bulbular da ruwa sai gashi ruwan yana gudu yana gudu tana tattarewa tana zam zam zam mana kalma ce ta mi tsaya tsaya tsaya mana ta kare gashi sai zama ma'u zam zam duka mi annabi ibrahim kanta ita ka'abar ma kuma a wannan lokaci ko wanda su inta ne kaɗai wanda allah subhanahu wataala ba san iya shekarun da suka yi ba mala'iku ne allah ya sanya suka yi fondasiyon ka'abar kawai yana gurin ana nan ana nan sai da wannan ɗana shi annabi ismail ya girma yanzu allah ya masa wahayi ya zo da shi da wannan ɗana shi su zo su tada wannan ka'aba suka zo suka tada wannan ka'aba suka gina saboda haka shine allah subhanahu wataala ce wa iz yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayti wa isma'il allah ce ku tuna ina ba ku labarin lokacin da annabi isma'il annabi ibrahim da shi da ɗansa annabi isma'il suke daga foundation na ɗakin ka'aba suna ginin kuma suna addu'a suna rabbana taqabbal mina Allah ka karba mana wannan aiki gani kuma Allah subhanahu wataala ya bar alama ta inda annabi dutsen da annabi Ibrahim yake dan takawa ya zama masa kamar shine ishal shine tsani ya taka ana daga du ana dora duwatsu da sauransu gagai gashi na shi na kitan shi maqamul Ibrahim wanda har gobe in gaje aga ban ka gama dawabi to sai ka zo gurin kuma kai nafila raka'a to saboda haka duk wani mai tuciya da annabi ibrahim to ga alama ta annabi ibrahim shi ya sanya allah su wata ya kira a halil kitabi ya ce ya ku a halil kitabi yahuda na tsara gaba kiɗa in har kun ce da gaske kowa yana tuciya da annabi ibrahim ba suna ce abraham ba to allah su wata ce to ku zo ga alamar addinin da annabi ibrahim ya abraham ya saboda haka musulunci ya bai yi kiristanci ba bai yi yahudanci ba a nan alamarsa take kuma kan shi gabaki ɗaya ka'abar gabaki ɗaya ko makkar gaba ɗaya addu'ar annabi ibrahim ce take ci shi ne an da wa isu ƙala ibrahimu rabbi shi alhaza baladan aminan warzuq ahalahu min as-samarat man amana billahi wal yawmil akhir Allah subhanahu wa ta'ala ce a'a kai har ma wanda bai imanin ba an bashi annabi ibrahim ya daga hannu ce ya Allah ka arzita mutanen wannan gari da abinci da amfani da ni'ima da kwanciyar hankali da nutsuwa da komi ya ce amma waɗanda suka imani da kai ya Allah Allah ya ce a annabi Ibrahim har ma wanda ba su imani da nan ba in dai ka zo gurin nan albarkacin wannan ta shafe ka albarka gaba ki daya in dai kana gurin gashi ba albarka ta bugar maka har gobe ni'ima da rahama da falala da sauransu ka ƙare yunwa ne ta kare din daga kake can kwanciyar hankali da nutsuwa babu yunwa in ka ce kaza dai shi ne anan shinkafa kaza ka ji malamar rabe ce shinkafa kaza babu zancen yunwa kuma 'ya'yan itace firiwi sai lafiyayyu ba sa noma kuma amma mai sun fi masu noma a kashi lafiyansa har a samu sa data da expiration duk waɗannan ni'ima ce addu'ar annabi ibrahim da allah subhanahu wataala yi kwanciyar hankali kuma duk masifa duk abin da ake biyanka askar ya biyo ka da gudu ka shige ka aba ka zauna shi kenan sai da a yi ta kallon kallon har sai lokacin da ka fito daga nan amma kana cikin harami ba wanda isa je walakanta ka to kaga duk waɗannan falalaci ta ubangiji da rahama ta ubangiji da cewa mi addinin gaskiya shine addinin musulunci addinin da Allah subhanahu wataala ya cika manzanci ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe a yau yana daga cikin kuncewar hankali da kwakwalwa mutum a ce muku mutum wanda ya zo ya ce muku wai shi annabi ne har ku koma kuna bin sa kaga wannan yana nuna jahiltin ya kai jahiltin matukar rashin hankali ya kai rashin hankali wani ya zo ya yi iddia'in annabi ne shi to saboda haka an kare annabta an kare manzanci shine Allah eh shine amala yake ce mana summa khatamar risalata wan nazarata sannan Allah subhanahu wataala ya cika manzanci wan nazarata da kuma gargadi wa'azi ma'ana a turo annabi ya gargadi al'ummarsa wan nubuwata da annabta bi muhammadin da annabi muhammad nabihi annabinsa sallallahu alaihi wasallam tsira Allah da amince Allah su tabbata a gare shi faja'alahu akhiral mursalina saboda haka Allah subhanahu wataala ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama shine karshen manzanni bashiran wa nazira kuma yazo ya kasance mai bishara ne ga aljanna ga duk wanda ya aikata aikin kwarai ga duk wanda ya da'a ga Allah subhanahu wataala wa nazira kuma mai gargadi ne ga duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala cewa akwai wutar jahannama tana nan tana jiran sa kuma duk yanda ka kai da dagawa da jishi da kai da mine da ta'addanci an yi wasu 'yan ta'adda wanda suka fika in mulki yake fuskarka ya sa ka saba wa Allah subhanahu wataala kwantar da hankalinka an yi waɗanda mulkinsu ko kaba su baka kama ba kuma sun ƙare sun tafi su don tsabar mulkin ma sa suka yi aka musu gini aka ɗora musu beni hawa hawa hawa hawa wanda a duk duniyar ma wata duniyar babu irin ilimi na yanzu na architect da wayo da sauransu amma aka yi ginin da ya hau ya ce la'alli aqali'u ila ilahi musa ce bari in hau sama in je in tsintayo allan na annabi musa in kashe shi in kuma dukiya ce take janka take fuskarka har yanzu a duk duniyar nan ba a yi dukiya irinsa ba ko bilgiyar da kuke faɗa ba ko kafa kafa bai kama ba saboda haka ƙaruna inna ƙaruna min ƙomin musa fa baga alayhi Allah subhanahu wataala ke cewa ƙaruna yana daga cikin mutanen annabi musa wanda ya kauce wa hanya amma mi sai Allah subhanahu wataala ya halaka shi da shi da dukiyar gabaki daya ya nuna da shi da dukiyar ba komai bane ba Allah subhanahu wataala yana masalta mana ma'ana duke ta fi ƙarfin a ce maka da kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza ya mallaki kaza ko a ce maka ya mallaki tiriliyan na kaza na kuɗi ko dala kaza abin ya fi ƙarfin lissafi kawai mai aka bara sai Allah ya buga mana misali da dukiyar in zaka iya ganewa kenan in kalkilatin su ma tana iya ɗaukar lissafin sai ka gani sai Allah ya subhanahu wataala ce ma inna mafatihahu latanu'u bi usbatin ulul urba ulul kuwa ne ko sai Allah sau da dukiyar don ta fi karfi a musanta maka ita amma da shi aka buga maka misalin me aka so in ka gane kai kaɗai ya ishe ka kawo ganewa ka san abin ya fi karfin lissafi ya fi karfin kalkilatis sai Allah ce makullan dukiyar misalin a ake ba makullan dukiyar ne za a buga maka misalin sai aka ce suna ma ƙati nauyi ala'akalla ƙato saba'in kafin su ɗauki makullan dukiyar ƙato ƙato majin ƙarfi ba irin ƙato na yanzu ba a wata kasar ita duniya kullum raguwa ta ake allah subhanahu ya halci ɗan adam akan halitta ta annabi adam wanda kuma ba wanda zai shiga aljanna sai allah subhanahu wataala mai damu wannan halitta tsawon annabi adam shine kamu sattin saboda haka adawa da su muda da kuke shi ana faɗa na da amalaka na ma'ana su ne ɓirɓishinsu ne su ma kansu ba su kai annaba adamun ba gatkata mutane wanda su allah subhanahu ta'ala da ya musu ƙarfi ma su ba sun fi ƙarfin su yi gida haka wani irin gida ne da birgi-birgi zai kai a'a su dutse suke konkarewa a yi gida a cikinsa amma kuma allah suka taba allah allah da ya tashi nuna musu ba kowa ne ba allah sai ta aka aiko musu birihin sorsorin atiya iska kawai ta zo ko sai ta daga kato duk girmansa duk nauyinsa ta kwala shi da ƙasa sakharha alaihim sab'a layalin wa samaniyat ayyamin khusuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiya ma'ana suna ji da kansu su wasu mutane ne wanda ba isa a musu wani abu ba ga girma ga ƙarfi ga ƙadintaka ga kai duk abin da Allah ya musu ya musu suka ma Allah ta'addanci da Allah ya tashi walakanta su ba wai a kawo musu ba wani irin da su ba wani a'a iska kawai wani aka Allah ya aiko musu iska kadai su ga rundunar Allah tana da yawa Allah ta sakharha alaihim sab'a layalin kwana bakwai yini bakwai saba layalin dare bakwai wasu maniyat ayyamin da yini takwas kawai iska ba kakkautawa kawai sai ta biki kato ta buga ta maka fab fab kamar yadda kasan takarda fab fab fab fab fab a buga ka a kunkumsa ka kai kasa ka annahum fataral qawma fi yasra kawai sai riga suna a kwance barjak gawaki to ga sun guntunuwa giduma shi yasa Allah ta ka annahum a'jazun naqalin in ka gansu a tsaye ka ce iccen dabino ne ka ga da iccen dabino da ke tsawo ka ga gamshekin abu gashi nan a tsaye fi hasara saboda haka ubangiji abota wasa to saboda haka al'umma suna nan haka ake tafiya to tafiya duniya tana tafiya kullum ƙara raguwa ne ake ƙara raguwa ne ake to amma yanzu a ranar tashin kyama idan za a shiga aljanna kamar da Allah subhanahu wataala yake za a koma Allah subhanahu wataala zai tada kowa akan halittar annabi Adam tsawon kamun sattin saboda haka duka haka Allah subhanahu wataala zai mai da al'umma kenan saboda haka annabi Ibrahim addinin musulunci shine addini na annabi Ibrahim kenan duk wanda yake so bautawa Allah to ya addinin musulunci saboda haka ya ku bani isra'il da Allah subhanahu wataala faɗa kenan tushen ku annabi ibrahim shi sanya Allah subhanahu wataala ce to ta'alu ila kalmatin sawa'un bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma wadda ke daidai tsakanina da ku Allah na'budu illa Allah kada bauta wa kowa sai Allah saboda haka wannan shine addinin da kowanne annabi yake akai la ilaha illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah yazo manzan Isa rasulullah ko musa rasulallah ko kuma nuhu rasulallah haka har zuwa la ilaha illallah muhammadu rasulallah ma'ana a tsaye da tauhidi a kaɗe ta Allah amma ta hanyar wannan manzon da Allah ya aiko da shari'arsa shi sun ya shari'a addinin ɗaya ne amma mi shari'a ce ta sha bambam shari'a ce ta sha bambam yanzu kaga alal misali addinin musulunci da mu da al'ummar annabi Musa alaihi salatu wassalam addini ɗaya ne amma kawai shari'a ne ta sha bamban me dalilin da shari'a ta sha bamban saboda mutane ne masu tsauri sai tsarawata sai Allah tsananta musu mutane ne masu tsaurin kai sai Allah tsananta musu kadiba hot mutuwa ne aka kashe mu an kashe musu dan uwansu suke so su san waye ya kisa suka tambaya annabi musa annabi musa sai ce musu ya tambaye ubangiji ubangiji ta ku abinda za a yi ku yanka saniya kawai in ku yanka saniya ku doki wani bangare daga cikinta ku bugi wannan mamacin shi kenan zai tashi kuma zai bayyana muku a kaki kwada suka je suka so saniya kowace iri kai ko karama dai sun nuna saniya ko babba namiji ko mace in suka yanka shi kenan amma da tsabar tsaurin kai da fitsara sai suka cewa annan musa na farko mun wa isgili ne zaka yi mana dan ko kun mun ce kan zauna annan musa ce a'udhu billahi ni yanzu muku isgili da suka gade daga sai yake to suka ce to kuma ku tabbaye Allah wata irin saniya ce to kaga daga nan suka bude ma kansu masifa aka ji aka ce musu to ku ce saniya iri kaza ce suka ce koma kuma ka tambaye shi me cin abin daurariya ce ko ba daurariya ba ya kuma ya tambaye aka ce kaza ce suka ce kuma ka tambaye shi wani launi ne gare ta karshe suka tsananta sai Allah tsananta aka ce wasu masarar saniya ce a samun masarar saniya a duniya kaga tashin hankali ba babu amma tashin hankali ne a ce yau ka nemo masarar saniya to kaga dalilin tsananta sai Allah tsananta musu karshe kuma a duk duniya ba a samu saniyar da ta yi tsadar wannan saniyar ba har ko kuma ta taka ba za a yi ba Allah subhanahu wataala da ya kaddara wani yaro maraya mai biyayya ga mahaifiyarsa kawai shi kadai yake mallake ta Allah sai ya ce to ita zabi aka je shi kuma bai tare sai da kayan shi ba aka ce ana son ta ji to ba ciniki za yi ba kawai abinda za a yanzu a yanka saniyar a shimfiɗa fatar ta ko a dinga kawo zinariya ana zubawa ana zuba sai zinariya ta cika wannan fatar shi ne kudin saniya to da Allah akwai saniya mai tsadar da wannan babu kuma dole tun da umarni ne Allah ko dole sai su to kuma haka aka sai ta kaga sun tsananta Allah tsananta musu to sun dalilin wani tsanan nasu Allah su mata tsananta yanzu kaga dalilin tsananin su Allah su mata sanya wannan tuba ga al'umma muzala sallallahu alaihi wasallam yau da ka saba wa Allah subhanahu wataala kawai istighfari zakai ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya yafe maka amma mi su kuma sai Allah istighfarin su istighfar shine su kashe faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum su wansu shine su kashe kawunan su waɗanda ba su laifi ba su kashe masu laifi shine tuba in ba ka ba Allah ba zai karɓi tuban ba har saboda ɗan tsanani ne Allah tsananta musu mu kuma Allah subhanahu wataala sauka mana to shi sanya haka ma annabi Isa da Allah ya koshi yace domin ya sararar da wasu hukumunci da aka yi wa yahudu bani isra'ila su kuma waɗannan aka sarayar musu da wasu to haka al'amarin yake to saboda haka ɗan uwa musulmi a yau mu bauta wa Allah subhanahu wataala duk yanda kake ji wallahi an yi wani wanda ya fice ka in mulki ne ga su fir'auna an fice in dukiya ce ga su karuna an yi an fice saboda haka ba kama ka basu ba saboda kuma ina suke sun zama tarihi to haka kai ma nan za a zo a shafe ka tarihi wata rana da ranka zaka je da jiniyan nan kake busa wa mutane a zuwa fice ka hana mutane hucewa ka hana mutane tsayawa duk ka tsaye da mutane saboda an sa sojoji da sauransu wata ran kana kallo kai za a ma haka kai in ne zaka zo a tsaye da ka da ranka duniya kenan ko kuma da ran naka za a zo ka ji wannan laluwar nan da ake shi ne da ake maka shi tana jinya wulwulwulwulin kai ka ji ana wulwula maka ita kai ma kana tsaye saboda haka ɗan uwa musulmi mu tsaya mu bauta wa Allah subhanahu wataala kamar yadda yake so to saboda haka yana daga cikin aqidar da ake so musulmi ya tsaya akai cewa babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani manzo bayan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya aiko shi manzo na ƙarshe mai bishara mai gargadi wada'iyan ilallahi bi izini kuma mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah wasu rajan munira annabi sallallahu alaihi wasallam zuwansa haske ne ga al'umma gabaki daya al'umma musulmai gabaki daya kai haske ne ga duniya gabaki daya ma'ana da mutane suna cikin duhu na jahilci duhu na saban Allah duhu na rashin sani duhu na zalunci duhu na kaza amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yayi wannan duhu ma'ana ga haske ga gaskiya kawai sai dai kun kauce mata in kun kauce kuma sai kuma cikin duhun ku amma duk wanda ya bi addinin musulunci kuma yana cikin cikin hasken sa wa anzala alaihi kitabahu alhakim bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya sabkarwa annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama littafi mai hikima littafi wanda yake kumshe da ilimi da sani da hikimomi da bishara da labari iri-iri wanda ka sani da wanda baka sani ba wanda littafi ne shine alkur'ani wanda kuma me ake so a karantar da mu ana aqida ka sani alkur'ani ma'ana sabkakke ne maganar Allah ce subhanahu wataala da ya sabkar da ita zuwa ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wasiɗa ma'ana wasiɗa ɗan aiki waye ɗan aiken tsakanin Allah da annabinsa shine mala'ika jibril shine Allah ce nazala bihi ruhul amin ma'ana ruhi mai tsarki shine jibril ya zo masa da shi shi ake ba saƙon ya iso da shi kada ka yarda cewa a'a alkur'ani kamar yadda wasu suke da wani akida ce halitta ce a'a alkur'ani ba halitta bane ba ba halittar Allah bane ba a'a maganar Allah ce da ya sarkar da ita zuwa ga manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibril wannan ita ce akida ingantacciya akida sahiha wadda take akan ma'aunin littafin Allah alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaya da wani ruɗe ka da ita to ka kaucewa hanya ta farki madinaci ihdina siratal mustaqim wa sharaha bihi dinahu alqawima da kuma wannan alqur'ani ne Allah subhanahu wataala ya hore ya bayyana addininsa wanda yake miƙaƙƙe wahada bihi siratal mustaqim kuma ya shiryar da shi zuwa ga tabarki madinaci duk wanda yake son shiriya baya son kwana-kwana baya son hallaka to ka bi alkur'ani karanta wurin alkur'ani ita kuma wannan karanta da alkur'ani bayan da za a yi kai ka gane alkur'ani ka fahimce shi don ka karanta sa sai fa'in journal wanda zan karanta ka ɗauka ka karanta an ce kaza an ce kaza da sauran shi kenan ka huce a'a dole yana da buƙatar sharhi littafi ne mai hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da kalmomi a dunkule kenan kana tana bukatar taitaye hatta ya la shi alkur'ani da aka saukar da shi da yaren larabawa da yaren larabci hatta su larabawan ya gagare su dole sai sun dawo zuwa ga wani da wanda aka saukarwa da shi a karanta to barantana kai kuma bara gurbi dan kai kuma tan tan tan tan tan ba a jami wanda ba yaranka ba ka ce za ka ma alkur'ani hawan kawara hawan feda kawai yadda kake so haka zaka karanta shi a'a duk fasara da zaka yi sai ka bi waye magabacinka akai saboda haka magabata su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukar da alkur'ani a zamanin su su aka saukarwa saboda haka su ne kuma idan aka faɗa musu manzo Allah zai bayyana musu ce kaza ake nufi kaza ake nufi wata ayar ma a gurin sahabi ne zai kai kama ce ga gurin da ayar ta sauka wani sahabi kuma zai ce maka a sanadiyya ta ne ma ayar ta sauka ko da ce a sanadiyyar al'umma kaza sun yi kaza sai aya ta zo aka aiko da wahayi suwaye waɗannan su ne sahabban manzon Allah waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk inda zaka fahimci alkur'ani in baka fita hanyar su ba aikin banza ne ba ba fahimci ce ta kware ba tunda kai dai ba annabin ba a zaman ka yazo ba su aka saukarwa kenan su sun fi kowa sani annab sallallahu alaihi wasallam ya fi sanin kowa mai ma'anar alqur'ani take to kuma su ne companion ɗinsa saboda haka su suke tare da shi kuma su ya fassarawa su ma kuma da zasu tafi suka fassara ma na baya da su su ne tabi'ai su ma da zasu tafi suka fassara ma na baya da su tabi'ai tabi almajiransu kenan ɗalibansu sahabbai ɗaliban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'ai ɗaliban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tabi'i tabi'ina su kuma ɗaliban tabi'ai kaga haka abin yake tafiya kenan saboda haka na ji fassara daga wani shi kuma wani nan kaza ne dan wani ne wani nan daga wani wani nan daga wani wani nan shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya kawo haka mutum ya ɗauki ƙur'ani kawai fassara shi kankarar tantagariyarsa zunzurun da za ya ce kaza ake nufi ai ba kaza su ɗan uwa kai dai shi ne ba a gidanku aka sauka da shi ba kuma dai bakka nan aka sauka da alƙur'anin to waye malaminka tambaya ta farko waye fassara muku waye malaminka da ya fassara muku wannan ma'anar amma kawai sai ga gari ga sunan wannan bayani da muke yi kadiba akwai yanzu Allah ka musu fitinannu wasu ai kala kato ce wai hadisi kala kato ne a'a so a tsaya ga alqur'ani to alqur'ani in ba a fassara maka ba kai ya za ka bamce shi yanzu wannan littafi da muke karanta in ba a karanta aka fassara ta ya za ka bamce shi to barantana alqur'ani da baki daya aya Allah subhanahu wataala ya saukar da alkur'ani aya yace inna allaha wa mala'ikatu wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kaga aya ce larabci Allah ya aiko jibril ya faɗa manzo Allah ce faɗa musu yace Allah da manzo inna allaha mala Allah da mala'ikunsa yusalluna 'alan nabi suna yin salati ga manzo Allah ya turo mu mala'ika jibril faɗa wa manzo ce kan Allah da mala'iku suna yi wa manzo salati ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wadanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzo ya ku masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima ku yi masa salati kuma haka ga larabci ne yaran su ne kuma amma ba su buga kirshi gaba ba sai da suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya rasulallah mun san yadda muke gaida ka mun san yadda muke maka kaza mun san yadda muke maka kaza amma gashi Allah ya ce mu maka salati ya zan mu maka salati to mun san Allah ya bayyana musu to amma kuma kai kai a nan yanzu yanzu dan wajen shekara dubu da wani abu wai yanzu ka zo ka ba Qur'ani ka awara ka dinga fassara shi yadda ka ga dama sa'annan ka ɗauki alƙur'anin akwai kalmomi iri ɗaya a cikin alƙur'ani amma sun zo daban-daban daban-daban daban kuma suna ba kalma ɗaya ce amma kuma ta zo gurare daban-daban kuma ta ba da ma'ana ba daban-daban ba kuma tun da ka ɗauki wannan kalma in ka ce zaka yi amfani da zahirin da kwamsa zaka yi to da Allah in ba karanta da kai ya za ka gane me ake nufi wannan ina jan hankalin al'umma ne musamman matasa ana jan su da wani irin ra'ayi na ƙalaƙatu ‘yan alƙur'ani za su zo a magana ce a zahiri za a faɗa mai daga ce alƙur'ani ai mu ‘yan alƙur'ani ne zanzan don kariya to alƙur'ani ta tagariya kai aka sauka da shi ya kamata mu bi yaya manzo ya karantar da sahabbansa ya sahabbai suka karantar da tabi'ai ya tabi'ai suka isar da su har yi su a gare mu in ka ce kuma ce ba haka ba to daman kawai daga nake na an san ina ka dosa dama ka sai kake so ba to saboda haka gashi malam sai bayana ce Allah ya saukar da alkur'ani domin ya bayyana mana addini al'amuran addinin ne kaza da kyau kaza ba kyau kaza ana kaza kaza ba kaza da sauransu diyan da ka kai da fahimtarka da iliminka to baka fasar qur'ani da ka sai yadda magabata suka fi wa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha yana daga cikin kuma aqidar da ake so a matsayinka na musulmi a matsayinki na musulma ka zama mumini na kwarai ki zama mumina na kwarai sai ka kudurta ka yarda cewa alkiyama ita ce wa annas sa'a atiyatu me zuwa ce la raiba fiha babu kokonto babu shakka kaga anan sa'a ana nufin alkiyama to akwai kuma inda sa'a za ta zo ana nufin wannan lokaci da a cikin alkur'ani ko kana iya kama ayoyin duka biyu ma'ana wannan ayar sa'a nan wannan ta zo da wancan ma'ana wacce ta zo da wannan ma'ana kuma kowace ka ɗauki wacce ma'ana ka sa'a nan kuma ka kusa ka ɓata ma'ana malabi su gaira sa'a cikin wata sura ne to wa annan la ya ba su mamut yana daga cikin aƙidar da ake so a gare ka kai imani cewa Allah subhanahu wataala zai aiko wannan mana zai tayar da duk wanda ya mutu wannan aƙida ka yarda da ita imani duk wanda ya mutu sai Allah ya tayar da shi a ce maka a'a haba da Allah ya mutum zai mutu a ce an tayar da shi ya rige irin nan aƙida kafirai a iza kunna turaba a iza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usun aw abauna al-awwal sai haba da Allah ya za a ce mun mutu mun rididdige mun zama kashi mun rididdige kashin ma ya rididdige wa a ce za a tayar da mu to kuma an tayar da mu to su kuma na farko yayin mu na farko ba shi da Allah ce qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin yawmin azim ka faɗa musu da na farkon da na ƙarshen duka Allah zai tara ku a wani guri wanda kuma za a ma kowa hisabi kaga rishin sani na dan adam yau ga gashi sai ilimin kimiyyar na duniyar ya yi bincike bincike ya dawo ya gano cewa akwai wani abu da ake ce mishi adn a yan dai mutum ya mutu a gurin in aka ɗauki ƙasar kuma za a yi fitar da abu ta kaga wanda kaɗan ne wanda daga cikin ilimin allah da ya bai ɗan adam shi ya sanya allah subhanahu wa ta'ala ce muka faɗa musu zan bayar da shi hatta ina alaina bayanin banana karanto mana ayatan can banana din da ayana cikin suratul kiyama bala qadirina ala an nusawiya banana bala qadirina ala an nusawiya banana Allah ce kai ba ma wannan hatta imprint din nan naka gabaki da sai mun dawo maka da shi wanda duk duniya ta sani imprint din kowa ya sha bamban kada wanda ya shiga aya a ce wa duk wannan adam da yake a bayan ƙasa shi kaɗai wannan amfani da kai kaɗai kake da shi kaɗai wallahi wannan ya shi aya ka ji ba za ka haifi aya a ɗan nawa ka haifa dukkan su kowa da naka da nasu da kowane daban-daban to Allah ce hatta ya zanen nan sai mun madawa ma rukuwa nashi to kaga dan adam halittar Allah ce yake amfani da ita a sa maka yatsu ɗin gaba ke ɗan din ka kaɓata da an buga shi ke ko ina kake kawo to to wanda ya haka kuma a ce wata da kai shine zai bashi wahala kama bada'ahum yaudun kama yadda Allah ya fare kuma haka Allah zai mai doku wa anna Allah subhanahu da'afa li ibadihi almu'minina alhasanat yana daga cikin abin da ake so ka yi imani cewa Allah subhanahu wata'ala ya lillimka lada ga bayinsa muminai ayyukansu na kwarai duk aiki ɗaya idan kawo Allah na kwarai maimakon a baka lada ɗaya to sai an lullumka maka rubin ya maka aiki ala akal aiki ɗaya in kai na lada sai an rubin ya maka shi goma shi ne karami daga nan zai fara haye zuwa ɗari bakwai ma'ana gwargwadon digire na imani sai lalle digire imaninka gwargwadon ikhlasi ya kai wannan aiki amma mafi karanci a banzance sai an baka lada goma amma idan mutum ya ma Allah sabo kadiba rahama da tausayi na Allah to shi kuma ɗaya ake rubuta maka mata a ce tun da aka limka maka lada ka yi aikin alheri guda ɗaya an baka lada goma mafi karanci to kamata a ce kai ma in kai ma Allah sabon Allah shi ma mi a limka maka zunubin goma a'a shi kuma zunubi ɗaya ake rubuta maka a shi ma ɗayan ba wai lokacin da ka yi shi ba za a rubuta maka ba sai an jirkinta maka an baka dama ta tuba a gani shin wannan wannan aiki da yi ko zai yi nadama ya tuba ga Allah subhanahu wataala har sai in lokaci ya fice baka tuba ba to ma a ce a rubuta maka laifi daya zunubi zunubi daya to amma kuma kaga da haka dan adam wa a ce wani zunubin sa yarin jayi ladan sa kai Allah ka shirye mu wasafaha lahum bitawbati yana daga cikin aqida da ake so dan adam musulmi na kware ga musulma ya kudurta cewa Allah subhanahu wataala yana yafiyo bayansa kuma wanda yafiyar da yi bitawbata da tuba an ka ba'ir sayyi'ati daga munanan ayyuka ko kuma manya-manyan miyagun ayyuka idan ka kuskure shedan ya fuske kayi wa Allah sabo to ka diba kuma rahama da Allah sai sanya mana tuba ka tuba sai Allah ya yafe maka wa gafara lahum sagair kuma Allah subhanahu wataala yake yafe maka kananan kurakurai bishkinabil kaba'ir shi kuma da kamin sace babban laifuka sai Allah yafe maka kananan ba sai ma ka ce Allah yafe mu ba wanda duk tausayi ne da rahama da Allah subhanahu wataala yake ma bayin sa waja'ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'iran ila mashi'ati kuma kadiba yana daga cikin rahama ta ubangiji ga bayinsa sa wallahi yadda Allah yake son mu damunawa Allah rabin san duk da mun tsira mun zama aljanna kadiba ba bayan mun mishi laifin kuma ya sanya mana ya mana rangwame da tuba mu tuba sai ya yafe mana kuma bayan ka tuba ya yafe maka sai kuma ka aikata irin kananan kurakurai su ba sai ka ce Allah ya yafe mu ba a'a da ka bar manyan laifukan sai Allah ya dinga yafe maka kanana ba ma sai ka ce Allah ya yafe mu in dai ka nisanci manyan laifuka su zina su sata su shan giya su maye kaye karya kaye da sauransu to ko kananan laifuka da kake wa Allah to su kuma ba su kace yafe sai zai yafe maka dan tausayawa waje alaman lam yatub min kaba'ir sa'iran sa'annan kuma sai ya sanya a'a kai manyan kaba'iran baka tuba ba kadiba rahama ta ubangi sai sanya wannan laifi ba a ce maka dan kai babban zunubi ba a ce maka madan wuta ya ce a ku kyale ni da bawana yana nan karkashin mashi'ata mana yadda Allah ya ga dama zai dai in ya ga dama sai ya yafe maka in ya ga dama kuma sai ya kama ka da wannan laifi adalci ya maka in ya yafe maka kuma wannan falalarsa ce da rahamarsa yanzu yau dan mutum yana zina ko yana shan giya ko yana shan taba ko yana ƙarya ko yana sata ko yana kaza kaza da sauransu nan inda waɗannan laifuka ne to su baraka ba a ce mushi kafiri ɗan wuta in ka ce mushi kafiri ɗan wuta ka yi laifi zama a'a bar shi na nan kamar shi ashe bawa ne na Allah amma fasiki mai sabon Allah kuma musan Allah ce ku ƙaurace mushi in bai bari ba ba a zama da shi ba a mu'amala da shi in ya ma da to kai barawo ne a kai mazinaci ne a kai mashayin giya ne dalilin da ya sanya amma ba za ka ce mashi ɗanwuta ba kawai na kawai ka bar shi da ubangijinsa kuma wannan ita ce ka'ida ta musulunci amma wanda ya mutu yana shirka to wannan shi kuma ɗanwuta ne wannan allah ya riga faɗa la ya gafi ba ya gafarta wannan shi kira ɗanwuta ne amma wanda ya mutu ba shirka yake ba shi dai wannan laifukan yake to bar shi ga allah idan Allah ya ga dama zai iya fi masa in ga dama kuma zai kama shi in kace mishi dan wuta to kai laifi kaga shine ce waje alaman lam yatub min al-kaba'iri sa'iran ila mishiyati Allah ya sanya wanda bai tuba daga kaba'irai ba a'a yake ku bar shi zuwa ga mashi'ata kakkai wa Allah ta'addanci ka huce gona da iri ka ce kawai ai wani dan wuta ne Allah ba zai yafe masa ba a'a ba uwanka ba ka yi laifi ba allah ya laifi saboda ka kuma allah na yana jiran shi inna allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma allah baya gafarta ma duk mutumin da ya mutu yana shirka ita wannan shirka ita kata saboda haka mushriki idan mutum ya mutu yana shirka mutum ya mutu yana zuwa gidan boka ko yana bokanci ko mutum ya mutu yana sihiri tana zuwa gidan 'yan cinkare tana zuwa gidan 'yan duba tana zuwa gidan 'yan boka tana zuwa gidan 'yan tsubu ta mutu a kai ko ya mutu a kai a kan wannan shirka to wannan kaɗa ɗan wuta ne wannan allah ya faɗa wannan ko ka faɗa ba ka yi laifi ba domin inna allah la ya gafiru an shirka bi allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana shirka wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha amma duk wani laifi in ba shirka bane ba to Allah in ya dama yana yafi shi liman yasha ga wanda yake so shi ya sanya ba a ce ma mai wancan laifi dan wuta sai a bar shi ga mashiyar Allah amma mai zuwa mai sihiri da boka da dan tsubbu da malan tsubbu da malan duba da malan kaza da dan cankare duk wanda ya mutu a wannan hanyar to dan wuta ne wannan ko ka faɗa ba kai laifi ba wani ya mutu yana shirka dan wuta ne wani ya mutu yana duba dan wuta ne wani ya mutu yana zuwa gidan cin kare dan wuta ne duk sallarsa da azuminka ba su amfaninka duk sallarki da azuminki ba su amfaninki kin kwabsa kin yi abanza khasirar duniya wal akhira duk wadda ta mutu tana zuwa gidan yan boga duk wadda ta mutu tana sihiri duk wanda ya mutu yana bokanci wannan kada faɗa da murya a hotbuwa ɗan wuta ne wannan Allah ne ya faɗa amma dan mutum ya mutu yana ƙarya to baka ce mishi ɗan wuta bar shi da Allah dan mutum ya mutu yana shan giya baka ce mishi ɗan wuta bar shi ga Allah sa ina fata an fanci kadiyar yadda take ko to can wacce ba a ce musu ɗan wuta amma wannan in mutu ya mutu shi ɗan wuta ne Allah ne ya faɗa ومن عاقبه بناره اخرجه منها بايمانه wanda Allah subhanahu wataala ya masa ukuba da wutarsa to kuma yana iya fitar da shi da imaninsa fa adkhalahu bihi aljanna sai shigar da shi aljanna tayi laifukansa suna da yawa Allah subhanahu wataala ya masa azaba kuma daga baya akwai na da sauran imani Allah subhanahu wataala fitar da shi ya sa shi cikin rahama wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara wa domin duk wanda ya aikata aiki na alheri zai ganshi wa ya kharuj minha bi shafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Allah zai fitar da shi da ceto na annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shafa'a lahu min ahlil kaba'ir daga cikin min ummati daga cikin wanda Allah subhanahu wataala zai sanya ya musu ceto daga masu aikata manya-manyan kaba'irai daga cikin al'ummarsa wa anna Allah subhanahu qad khalaqa aljanna yana daga lokaci yayi lokaci yayi to sai mu kwana anan sai mu tashi kusa alama kenan wa anna la kan gaba ce ya dole kenan yana daga cikin abin da za a yi imani a ƙida ta wannan insha Allah sai mu tashi wa annan la subhanahu wa ta'ala insha Allah kenan sai a duba duwa darasi na nawa ne na uku ne muka yi ko insha Allah to da fata abin kan tare da Allah tara mu cikin lada abin da muka
فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله